kwana arba'in shine lokacin jinin nifasi gejinsa na ƙarshe kenan jinin biki gejinsa na ƙarshe kwana arba'in ne ba kwana sittin ba wannan arba'in ɗin shine maganar da tafi ƙarfi tafi inganci duk abin da ya haura kwana arba'in na jinin haihuwar mace malamai sun ce a lissafa shi a cikin mataccen jini lalataccen jini da baya hana sallah baya hana komai abu na biyu zai iya yiwuwa wata mace kafin kwana arba'in din jini ya gama zuwa idan kin ga alamar ɗaukewarsa bushewar gaba zuwan wani fari-fari haka a bayan jinin da kuma zuwan ruwan ƙasa-ƙasa ɗauraya-ɗauraya haka ruwan ƙasa-ƙasa ruwan ƙasa-ƙasa haka to wannan alama ne na jinin ya yi sallama ya tafi dotti ne yake korowa kawai sai a wanke a yi alwala a yi wanka a yi wanka a yi alwala a yi sallah a ci gaba da mu'amala kenan zai iya yiwa wata ta sati biyu kai wata ta sati ɗaya kai akwai wadda ma jinin haihuwar gabaɗe baya wuce mata kwana biyu kwana uku tambaya yana iya yiwa mace ta haihu ma bata fidda jinin ba gaba ɗaya ana iya yi tambaya nake zai iya yiwa a ce mace ta haihu ko jini ɗaya bata ɗigar ba ko ke haihuwar kika taɓa yi ne za ki ba da amsa ki bar masu goyo su ba da amsa ko kuma iya yi wallahi ko da yake ai kuna zuwa makaranta mun karanta da ku zai iya yiwa akwai matar da ta haihu ɗanta sulub ko jini ɗaya bai ɗiga ba to kin ga wannan ta huta kawai a ranar sai ta yi wankanta kun fance ni to amma wanda jini yake zuwa ya danganta ga kwanakin da yake mata mata suna yawan tambaya akan jinin biki din nan kwana nawa ne sosai a kula in dai ya riga ya zo to shikenan duk jinin da kika gani daga baya to ko dai jinin rashin lafiya ne ko kuma jinin haila ne ya dawo miki zai iya yiwa kina gama jinin biki idan yanayin jikinki haka yake kina gama jinin haihuwa wata mai kamawa kuma sai ki ga jinin haila ya fara zuwa wannan kina cikin matan da suna shayarwa suna jinin al'ada kenan akwai matar da in tana shayarwa to ba ta jini in dai tana shayar da nono to jinin tsayawa ke sai ta shekara biyu ba ta yi jinin al'ada ba to irin wannan matar to ita ce za ki ga matukar tana shayarwa to ba za ta ɗauki ciki ba me yasa ba za ta ɗau ciki ba saboda ba ta jini amma duk matar da take tana shayarwa kuma ta ga jini yana zuwa mata na al'ada to gaskiya ki shirya za ki iya ɗaukan ciki ɗanki yana ɗanye yana jariri bai je ko ina ba ga wani ciki kuma wanda na san yana wahal da ku yana wahal da maza yana wahal da jarirai to yaya ake yi wanda Allah ya jarabe ta da irin wannan in tana shayarwa tana jini don gudun kada ta hada ɗaukan ciki da kuma shayarwa a lokaci guda wahala biyu to ya halatta ta yi tsarin family planning ko dai ta sha maganin gargajiya da zai hana ɗaukan ciki a wannan yanayi ko dai ta je ta yi allura ta bature da zai hana ɗaukan ciki a wannan yanayi ko ta je ta sha ƙwayoyin bature da zai hana ɗaukan ciki sai ta yi gama yayi ɗanta ko ta je ta sa implant da ake sawa a nan a damtse ko kuma ta sa loop da ake sawa a cikin gaban mace da nau'ukan kala-kala na family planning abubuwa da ake amfani da su ya halatta ki je a sa miki na adadin shekarun da kike da bukata me yasa saboda haɗuwar shayarwa da haɗuwar renon ciki gaskiya akwai wahala ga mazan wannan zamani sai a hankali ɗan abin da za ka ci ma ya gina maka jikinka ka samu nono ɗan ya samu abin da zai sha ba sa bayarwa to ka zo ga shayarwa ga ɗan ciki ɗan ciki yana buƙatar abu a jikinka ɗan waje ma shi ma yana buƙatar ina zaki shi ne zaki ga mace ta yankwane ta bushe kamar tsuntsu sai dai ki ga ɗan ciki a gabanta ka ɓum ga jariri ana shayarwa ku tsara wa kanku rayuwa mai kyau kin jayi an fahimta to Allah ganar da mu irin wannan tsarin haihuwa tsarin family planning halal ne me yasa ne wannan bayani saboda ana yawan kawo mana fatawa malam wallahi wata na uku da haihuwa kuma yanzu ga wani sabon cikin ya hau kina ina to yanzu malam mai gidana ya ce wallahi tallahi zaman lafiya na sai dai in je in zubar da shi to wannan zubar da cikin ne ba ma so a maimakon ki je ki zubar da ciki ki yi dabarun da zaki hana daukan cikin tun da zamani ya zo da shi na hikimomi da dabaru kuma dole ne irin waɗannan abubuwa mata ku gane su wani mijin fa ba ruwansa wallahi wani mijin bai san da wannan ba kawai shi zuwa zai yi da zarar kin haihu in dai kin yi arba'in ɗinki shikenan ku ci gaba da mu'amala baya baki shawara to abu da za a ɗau ciki ko ba za a ɗauka kawai sai dai ki je ki da juna biyu ba ruwansa ba harkarsa bane ke ce za ki je ki nemi manyan mata ki hira da su su gaya miki dabarun da ake da hikimomin da ake to amma sai ki ga ba daɗi mace tana haihuwa bata ma gama warkewa ma da raunin da ta ji a haihuwa ba ta je ta daɗa ɗaukan wani cikin na'am ciki albarka ne ciki alheri ne a fahimce ni amma me yasa mace za ta jefa kanta cikin wahala me yasa mace za ta jefa kanta cikin matsi cikin kunci cikin damuwa tsari yana da kyau Allah ya gane da mu za ka kuyi tsari da kanki ki nemi yan magungunan ki da za ki rinka sha ki tsara wa kanki haihuwa dan ki ga ƴaƴanki kina haifan ƴaƴanki da dan kwari kwarin su in kin haifi yaro kafin a dana haifan wani yayi kwari yayi wayo ko ba ka bane ba an yaye shi an sallame shi sai ki dauki wani cikin kin ga shi wannan ya kama kwanon tuwo a kusa in kin ba shi kwanon sha nan kunu zai tasar da shi to kin ga wannan ba laifi kin huta da shi za ki iya tafiya unguwa kin bar shi a hannun gannan shi ko a hannun yayyansa to amma ki zo ga ciki ga goyo ga ciki ga goyo ana zaune cikin mutane kina ta tsirce tsircen yawo ga wani kina shayarwa ga tsirce tsircen yawo bai da kyau ba daɗi Allah ganar da ku amma wacce ta ga za ta iya yi fa halal ne wacce ta ga za ta iya yi halal ne za ta iya yi abinta inda kin kika sai wahalar kika ga za ki iya yi assalamu alaikum assalamu alaikum malam da fatan ka tashi lafiya Allah ya sa haka amin tambaya ta shine ni ne idan zan yi alkhairi sai mahaifiyata sai ta hana ni ya halatta in yi mata biyayya a'a ki daina ma gaya mata idan zaki alherin inda maman take Allah ya sauke maruwaciyar mata ce alheri neman aljanna ne alheri gayyato wa kai albarka ne a rayuwa duk wanda yake daukan abu ya bawa wani duk mai dauka ya bayar to wannan Allah yana rufa masa asiri a rayuwarsa kuma Allah yana masa maganin talauci duk wanda yake ɗauka ya yi alheri ya bayar wannan yana gina wa kansa ne gidan lahira da zai zauna lafiya a gaban Allah ranar tashi alkiyama da haka sai wani ya zo zai hana ki kamar mamanki tana hana ki abin da za ki samu aljanna ne me yasa sai kin gaya mata tunda ba ta so ɗabi'ar ta ne ki shiru ki je ki alheri in ta ji sai ki ce ayya mama an ba komai ne Allah ya bamu mu daɗa bayarwa haka za ki gaya mata ta yi ta faɗa ta yi ta faɗa ki ba ta haƙuri amma bai halatta a mata biyayya ba ta hana ki yin alheri kamar yanzu zaki sallar nafila ne mahaifiyar ki ta ce ki daina yi zaki gaji ba na so kike nafilan nan a hajiya ba ki da hakkin ki hana ta nafila Allah ganar da mu assalamu alaikum ni ce a unguwarmu wata tsohuwa tana bani ajiyan kuɗi sai ta rasu ba ta da ɗa sai jika kuma jikan nata yana shaye-shaye sai na ce zan ba shi kuɗin kakarsa sai mamata ta ce kar na ba shi wai ne sadaka da kuɗin sai na ce bari dai in tambayi malam na gode kai wasu mata akwai tsoron Allah kin ga wanda ya dauki kuɗi ya baki ajiya idan ya mutu za ki mai da kuɗin nan ga magadansa ne to wannan mata magadanta 'ya'yanta to idan babu 'ya'ya jikoki za su gaje ta da haka ba shaye-shaye ke ba ko tsotse-tsotse da hambuɗe-hambuɗe ko ma me yake yi ki ɗauki kuɗin kakarsa ki bashi in ya ga dama in kin bashi ya je ya murɗa dubu ɗayan ya sa wiwi a cikin ta ya zuke ta ba shi kenan ba mahaifiyarki da ta ce a yi sadaka da kuɗin kuskure ta yi ki je ki gaya mata ki ce a'a malam ya ce in je in ba su hakkinsu in huta ko ma me suka yi da kuɗi ni na fita a wajen Allah ke kuma hajiya ki bi a hankali kin ga gashi wata jikanta dan shaye-shaye ne ku hana ƴaƴanku bin abokanan banza ku hana ƴaƴanku dauke-dauke da sace-sace Allah shirye da mu da haka ki dauki kuɗi ki kai wa jikanta ki huta ya fi miki alheri ke ma kada ki mutu ba ki biya ba assalamu alaikum malam Allah ƙara daraja da ɗaukaka ina neman a taimaka a taimake ni na kai wata hudu ina jinyan hannuna na hagu da yatsar tsakiya ta rube subhanallah ta kuma kari amma har yanzu yana min ciwo ga abun hannuna ya kare kuma ba ni da ko kwabo ko na sayan paracetamol ma ba ni da shi ina so a taimaka mini a taya ni da addu'a kuma ga azumi ina tafawa a sha ruwa lafiya kuma a agaza mini to Allah ya bace lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu mutum yana zaune yana ciwo yatsansa ya rube ya karye ya rube kuma bai iya zuwa asibiti aka cire yatsan ba an kai masa magani yana zaune yana ta neman addu'a ban sani ba irin wannan al'amari yana da wahalan sha'ani da wahalan ganewa na farko muna miki addu'a Allah baki lafiya ɗan hizba a nemi matan na bincika ta na farko mata aure ne ko budurwa ce na biyu a bincika ga tana da iyaye ko ba ta da shi tana da miji ko ba ta da shi kuma a tabbatar a ga hakan ne ya tsatta ta ta rube kuma ba a cire yatsan ba ta rube ta karye to kuma wannan wani irin ciwo ne a jikinta kansa ne ya aka yi yatsan ya rube har aka bari ya rube kuma ya karye kuma ba a daura shi ba ba a cire ba a duba a duba ta ku intabiyunta ku duba yatsan idan yan nan garin ce an tabbatar a zo bani labari zuwa gobe a kai ta wajen dakta yaji a ce na ce duba ta a ce na ce duba ta idan ya duba ta shi kuma zai kira ni a waya zai faɗi me ake da bukata na taimakon gaggawa da za a yi mata insha Allah sai mu taimaka mata Allah ya ba mu ikon taimakawa idan kuma da wacce ta ga za ta taimaka kofa a buɗe take a taimaka mata a ceci rayuwarta wannan talauci wannan talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka yaye mana Allah kiyaye assalamu alaikum da fatan malam ya tashi lafiya ina da yarinya ta girma a wurina tana so ta yi aure amma babanta ya hana kuma ya ce ya ce kada a yadda auren masa da yarsa amma da ma a wurinsa take yanzu kuma to shine to amma a wurina take malam a taya mu da addu'a babanta ya batta ta yi aure bisalam kai Allah ku ji wannan abu maza sai mulki uwa da naƙuda uwa da wahalar shayarwa uwa da wahalar tarbiyya uwa da wahalar kulawa yanzu ya ce budurwa tana hannunta ta samu manema a irin yadda samari suke da tsada da wahala a irin wannan lokaci a ba haka ba ne matan ba ga sunan duk sun yi kwantai ba to shi kenan to ba ku yi kwantai ba yi kwantai ba Allah duk wanda ba ta da shi ka kawo mata a karku ce amin ma tunda ai kuna da su gaba ɗaya ko a ce yarinya ta samu mijin da za ta aura uban ce ba za a aurar da ita ba Allah ya sa aurar da ita amma yi mai uzuri watakila ko bai da halin kudin auren ne ko bai da halin kudin auren ne ko kuma tana makaranta yana so sai ta gama ko kuma mijin da ta kawo mijin uban bai yarda da shi ba ba mamaki akwai wasu uzurori waɗanda ba wannan ba idan ku tsabar ra'ayi ne ya ubangiji ka sa ya canja ra'ayinsa Allah ka ba wa yarinyar nan miji na gari da za ta aure su zauna lafiya tambaya ta ƙarshe malam barka da asuba a yanzu kan ba asuba bane ga mu zage zage a cikin rana malam mijina yana da yana da ƙarfi yana da hali kuma yana ciyar da ni amma baya bani kudi in sai kayan kwalliya to yana kawo masara kam amma kayan kwalliya babu kuma idan zan zan kai dinki ma baya bani ko sisi ko ina da abin da zan dafa sai in karbi kudin in sayi kayan kwalliya ko in kai dinki hakan nayi laifi To, wai dabara take yi, tunda baya ba ta kudin kayan kwalliya, kuma baya ba ta kudin dinki. To, ko da tana da abin da za ta dafa a gida sai ta ce a ba ta kudi za ta sayi abin da za ta dafa, in ta karbi kudi sai ta yi waske mata, an san me? Waske kwane. An gane? Ta waske ta kwana ta kai kudin ta gidan dinki ko ta ce kayan kwalliya. Allah ya miki albarka Allah ya saka miki da alheri da wannan wayo da kike da shi kuma ya halatta duk maganin miji mai taurin tsiya mijin da yake da wayo yana da kuɗi wayon banza baya bayarwa wai abdu me kake ta kallo na ne ko fata wannan bata maka daɗi bane ba na ga tun da na fara bada fata wannan harara na abdu yake ta yi dama wannan fatawar maza ba sa son ta duk mijin da yake yana da iko yana da hali amma baya ɗaukan nauyin matarsa ya halatta duk wayo da dabaran da zaki masa ki ɗauki kuɗi ki biya buƙatar da ya zama dole ya miki ya halatta tunda in an masa wa'azi ba zai ji ba yanzu da zai ji wa'azi ne sai ce ki je ki dan ja masa yan ayoyi da hadisai to ba zai fahimta ba da haka in akwai hikimomi da dabaru da za ki rage masa azaba ranar kiyama ki karbi kudin yan hikimomi yan dabaru ai kun fi ni sani ba sai na jera muku su ba ko akwai dabarun da ake zaren abubuwa yawwa in dai hidimarsa ce ta dole yanzu kin ga dole baki kudin dinki dole kai ki asibiti in baki da lafiya dole kula da lafiyarki dole ya bawa yara kudin kaza to baya biyan kudin makarantar yara baya biyan kuɗin uniform ɗin yara baya biyan kuɗin kitso in kanki ya lalace baya baki kuɗin kwalliya kullum kina zaune furtuk kamar kura ta fito daga raminta to kuma ga hanyar da za a iya samun kuɗi sai a yi masa 'yan dabaru a karɓi kuɗin a yi masa kwalliyar kuma ya zo ya ji daɗi hijabinki ya ƙoƙe hijabinki ya yage ba yanda za a yi Allah ya taimake ki wata ran kika masa bil mai kauri bil mai kauri dan abin da ya hau sai ki je ki sayo yadin hijabi kin ga ya, ya biya bukata ya dada biyan ɗaya bukatar kuma duk dai a kudin sa kuma wajibin sa ne kun gane wannan karatun kuwa ai na san kun fi fahimtar irin wannan karatun taras kuke gane shi wata mata a Maiduguri mun je wa'azi mun yi irin wannan karatu ta ce mijinta baya baya daukan nauyi wallahi yana barin cikin yunwa amma in ya zo yana bacci yana zuwa da dan sauran canjin sa daga kasuwa bai san nawa ya zo da shi ba bai san nawa zai koma ba ta ce ya halatta ta rinka dan zara tana biyan bukata na gida na ce a aba laifi sosai ko ya halatta sai da na gama ta zo ta ce malam muna yin godiya wannan karatu naka na daukan kudin mai gida aljihun mun ji dadin sa ce mun ji dadin wazin nan daga mana na dan zaren kudi aljihun mai gida daga nan kuma mazan sai suka gane in za su zo sai su rinka ajiye kudin su a mota eh suka ce wannan malami ya mana illa sai tattare yan canji ya zuba a mota sai ya kule ai wani ne yace yana kwance sai jima tassa tana caje shi to wai ashe idan ya zo kudin sa sai ya tattare ya tattare yana da gajeren wandonsa da ya sa tela ya ɗinka masa da zip gajeren wando ba da zip ba kuma da ya zo sai ya sa aka masa gajeren wandon ta nan gaba gaba ba ta baya ba ba ta gefe ba haka idan ya zo kwanciya sai ya kwanta a haka kuma sai ya jefa hannayensa guda biyu yana bacci yana jin motsin kuɗinsa sai wata ran ya je ana ta mirgina shi ana ta ɗan tura shi haka ana so a mirgina shi ya juya a ɗan sa zip ɗin nan a ɗan zuge a ɗan ɗan ɗauki na biyan bukata yana cikin bacci ya ce ina jin ki wallahi mata suna haƙuri da maza wallahi wasu mazan rowa su ta isa Allah shiryar akwai wata baiwa Allah Allah mata albarka cikin mata masu albarka a wannan majalisi namu a wannan hali da ake ciki gashi nan kafin malam ma ya kawo ɗinkin marayunsa ita ta riga malam ɗin to duk dewa yanki in Allah ya so yadda sai na riga ki shiga aljanna ba insha Allah bi idnillahi ta'ala wallahi baiwa Allah kin ga ta je ta dinko kayan marayu ga ga riga kyakkyawa nace irin wannan dinki mai kyau haka a garin nan kamar nemi telan nan nema ta yi wa iyali na irin wannan dinki ya burge ni wallahi har da wani menene suna wannan bias ne ko ko ko barista sunansa me sunansa eh hadda wani les Allah mata albarka Allah mata albarka ga ta ga turmin zanin ta ta din ko ta kawo ba mamaki ma na nata ne na sallah ta hakura ta bayar insha Allah za mu rubuta suna cikin marayu za mu ba wata budurwa cikin marayu da take yawan zuwa karatu insha Allah za mu bata Allah ya albarka jiya ma wata ta kawo yankin dan fallan zanin ta irin wannan yana gida shi ma za mu samu yan ƙananan marayun nan za mu dinka musu ga wata ma ita ma Allah sarki ina jin cikin na ƴaƴanta ne da ya saura ta ce a bata zani ɗaya ne ta kawo to ban san dai wannan kai ya za a yi da shi ba eh zai yi ko to Allah ya mata albarka sai a yi mata doguwar riga wa wata irin maraya cikin marayu akwai wadda ta kawo wata irin wannan majiya ita ma dai Allah ya karba gaskiya mata sun ji wa'azi kuma suna ta wa'azi ga wata kuma ina jin rigunan mijinta ta je ta ɗauko da aka ce wani ya musulunta Allah ya sa dai ya sani kika rarumo rigan nan dan daga gani wallahi kayan kayan wanki da gugan mai gidanta ne wannan alamu yana nuna haka gashi tace tace wannan yaron da yazo ya musulunta dan taraba din nan tace malam a bashi ya je ya saka to wannan sadaka dai ta halatta ko da mai gidan ma bai sani ba dai ta halatta Allah ya karba in yazo in yazo yana nema ki ce an kai maka gidan aljanna ake nema maka eh ni da kai mun haɗu a cikin ladan insha Allah to wai baya ma raye mijin nata baya raye Allahu akbar Allah sarki to Allah ba da haƙuri Allah taimaka to mun gode ƙwarai na ban ji ba to ba damuwa wata ce ta rubuta littafi a gare ku 'yan mata bilkisu muhammad adam tare da kumu female association ta kawo in duba to zan dan duba in gani insha Allah ta'ala ta yi jan hankali ne ga 'yan mata don gaskiya waɗannan 'yan matan zamanin wallahi sai an ja hankalinsu in ba haka ba za su kai musu baro sai mun yi da gaske to Allah ya miki albarka bilkisu Muhammad Adam Allah kuma ya sa albarka a cikin ilimi barin dakata a nan saboda ƙurewar lokaci abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu dada wanda na yi kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar ubangiji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh